الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابقي قوة السفر شكرة دبو 1422 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da shida ga watan goma shekara ta 2020 a shekarar miladiya wannan shine darasin mu na biyar jiya na manta ban faɗi darasi ba jiya shine na hudu kuma na biyar insha Allah ta'ala dan uwa muna karatu a cikin littafin mu na al-mu'taqad as-sahih na babban malami a sheik abdulsalam ibn birzis al-abdulkarim a kuma jiyan mun fara bayani ne game da tauhidin rububiya a tauhidin rububiya wanda malam ya fara mana bayani game da mai tauhidin rububiya yake kunshe da shi a ciki na farko malam ya mana bayani da cewa tauhidin rububiya yana kunshi a cikin wasu abubuwa ne guda uku na farko alhalku na biyu almulku na uku at-tadbiru sannan mala ya kawo mana aya da ta tabbatar da wannan abin da ya kawo a cikin littafinsa malam ya gangara ya ci gaba da yi mana bayani game da cewa shi wannan tauhidi na rububiya tauhidi ne da fitra salima ta gasgata shi ko da babu musulunci da mutanen da suke musulmi da wanda ba musulmi ba duka sun amince da shi sun yadda da shi sai dai inda ake ta taɓarzar sai dai inda gizon yake saƙa shi ne lokacin da aka ce a bautata wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai to ana ake samun matsala amma ne ya kama na aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna ya kuma gaya mana dalilin da yasa suke bautata wa wasu waɗanda ba Allah ba tare da cewa sun yadda Allah shi ya halitte su ya samar da su yake kuma kula da su dalilinsu shine saboda waɗancan abin da suke bautatawa su kusanta su zuwa ga Allah madaukakin sarki su nema musu ceto ga Allah madaukakin sarki idan sun tashi yin roƙo sai su roƙi waɗancan abubuwan kai tsaye arziki mutum yake nema ba zai roƙi Allah ba sai roƙi wancan abin da yake bautawa haihuwa yake nema sai roƙi wancan duk wani abu nashi na bukata na yau da kullum idan zai roƙa to kai tsaye ba sa roƙon Allah sai su roƙi gwamakansu sun yi haka ne liyu qarribuna إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما يدعى مكتاع كان wannan aya to shine Allah madaukakin sarki zai musu inkarin wannan aiki da suke ganin cewa waɗancan abubuwan da suke bautatawa za su kusanta su zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar karɓar bukatunsu ko kuma biya musu bukatunsu Allah madaukakin sarki cewa qala ta'ala qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه سألت بل إيئد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah subhanahu wataala ka musu wasu abubuwa guda uku wanda dukkaninsu babu amsansu amsansu ita ce a'a na farko Allah ya ce ara'aytum shin yanzu kuna gani wannan alhamzan ta farko da take cikin ara'aytum istifhamiyya ce ma'ana alamar tambaya ce ara'aytum yanzu kuna ganin cewa shuraka'akum allazina tad'una min dunillah wadancan ababan tarayyan da kuke kira ba Allah ba wanda kuke gani su ne za su kusanta kuɗin zuwa ga Allah madaukakin sarki kuke roƙon su ku bar Allah Allah madaukakin sarki ce aruni ku nuna mu ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta a ƙasa a cikin ƙasai gaba ɗaya da abin da yake kan ƙasa na ruwa da bishiyoyi da duk halittun da Allah ya zuba a ƙasa mai suka halitta akwai babu na biyu kenan amlahum shirikun fi samawati to idan babu abin da suka halitta a ƙasa to mu tafi sama shin suna da wata tarayya ne tsakaninsu da Allah madaukakin sarki a cikin halittun sama idan mun ji ba sa iya halittan komai to sun mallaki wani bangare na sama ne Allah madaukakin sarki ya mallaki wani bangare ya kasance su suke da ke suke kula da wani bangare daga cikin sammai Allah madaukakin sarki shi kuma wani bangare ne nasa shin akwai wannan magana shi ma babu to idan babu wannan sai na uku am atainahum kitaban Allah madaukakin sarki ce to ko mu ne muka ba su littafi fahum ala bayyinatin minhu sai suka kasance akan shiriya daga wannan littafin da muka ba su a cikin wani littafin da muka ba su ya bayyana cewa a yi shirka a haɗa Allah da wani domin wannan wanda za a Allah da shi ɗin shi zai isa wa da Allah saƙonsu shi kuma Allah ya amsa buƙatunsu akwai wannan a cikin littafin akwai littafin ma da muka ba su mai wannan idan ma an ba su littafi akwai shirka a cikinsa babu ina fata yan wasu fahimta na farko kun ga halitta babu wani wanda yake halittar ko da menene ma yamlikuna min qitmirin haka Allah ya faɗa cikin suratul fatir ma yamlikuna min qitmirin ba sa mallakar koda ƙwayar zarra koda irin gashin nan da yake bayan da yake bayan ƙwallon dabino ba wanda yake yi mallakar koda sun yi taron dangi kuwa na biyu ba sa tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin wata halitta ko mallakar wani abu ko kula da abubuwan da suke sama duk wannan aikin Allah subhanahu wataala ne shi shi kadai to idan duk babu wannan ba sa halitta ba sa mallaka to an ba su wani littafi ne da a cikin littafin aka ce ku zo ku riki waɗancan gumaka a matsayin ababen bauta ku rinka bauta ta musu su kuma su isar da bauta ku zuwa ga Allah madaukakin sarki da akwai wannan sai Allah madaukakin sarki ce bal bal duk waɗancan maganganu guda uku sai Allah ya rushe su bal ce idrabiya idrab ce al-ibtali ma'ana baro waɗancan maganganu guda uku dukkanin su ba daidai bane dukkanin su ba Allah madaukakin sarki ne umarni da su ba ba sa kuma akan shari'a akan waɗansu abubuwan da suke aikatawa Allah ya ce iya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura i ana wajen ai ma ai ma ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ai azzalimai babu abin da sashin su yake wa sashi alƙawari da shi sai kawai rubi amma dukkanin abin da aka kawo dinnan guda uku babu daidai a ciki Imam al-Qurtubi da yazo nan karshe sai ya ce wa huwa qawlu sadati lis-safala inna hadhihi al-aliha tanfa'ukum wa tuqarribukum ila Allah da yazo bal ya'idukum adh-dhalimuna ba'dukum bal bal ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura azzalimai sashin su baya wa sashi alƙawari da komai sai da rubi sai malai ce abinda ake nufi da wannan shine fadin shugabanni waɗanda suke dora mabiyansu akan abubuwa na shirka da bijirewa bautar Allah madaukakin sarki suna fadawa as-safala su ne wawayen mabiyansu suna ce musu inna hadhihi aliha waɗannan abubuwan fa da kuke bautatawa tanfa'ukum za su amfanar da ku wa tuqarribukum ila Allah kuma za su kusanta ku zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana azzalimai sashin su babu abin da yake wa juna yake wa sashin su alƙawari da shi sai rudi to shine irin rudin sai manya daga cikin su malaman su sai su rinka ce musu kun ga waɗannan abubuwan da muke bautawa to ku dage akan bautata musu bautarsu ita ce za ta kusanta ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bautarku ita ce za ta amfanar da ku ta ba ku abin da kuke so shi ne abin da imam al-qurtubi ya kawo wasu daga cikin malamai suka ce kuma shedan ne yake musu rudin yake raya musu a cikin zukatansu cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa suna da amfani na musamman za su amfanar da ku kowane ɗaya daga cikin muka ɗauka za ku ga zai shiga ƙarƙashin aya yanzu barin ba ku wani ɗan ƙaramin misali akwai wani kilib na bidiyo da yake ta yawo na wani malami da yake bayani cewa akwai wani malami da almajirinsa suna tafiya sai suka zo tsallakawa ta kan ruwa to da suka zo tsallakawa ta kan ruwan sai shi malamin ya ce da almajirin nasa za mu bi ta kan ruwan nan mu wuce kamar yadda ka san kana tafiya a ƙasa ɗab ɗab ce za mu taka ruwa mu wuce amma da sharaɗi ni malami zan rinka kiran sunan Allah kai kuma ka rinka kiran sunana ina fata an fahimta shi malami zai rinka cewa Allah kai kuma ka rinka cewa wani kana ambata sunan malami saboda wa shi ma almajirin a lokacin matsayinsa bai kai ya kira sunan Allah ba in ya kira sunan Allah limewa zai ina fata an fahimta saboda haka sai suka shiga ruwa malami sai ce Allahu shi kuma dalibi sai ce wani sai ya kira sunan malami suna ta tafiya dab dab akan ruwa ruwa bai nitse da su ba can yace sai shedan ya zo wa wannan dalibin sai ya masa wasu wasi sai ya ce masa kai in banda kai shashasha ne shi yana kira sunan Allah kai kana kira sunansa wannan ai shirka ce ka kira sunan Allah kai ma sai ce gaskiya fa haka ne wai yana kiran sunan Allah kawai sai limi shi dalibin fa yana kiran sunan Allah kawai sai limi a cikin ruwa kun ga kuma mutum ya kira sunan Allah ya limi a ruwa amma ya kira sunan wani kuma ya yi me ya tabbata wai me yasa saboda shi matsayinsa a lokacin bai kai kira sunan Allah ba bal iya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura dan Allah ku kalli wani abu ku kalli wani abu shi a kira sunan Allah a halaka a kira sunan wani kuma a yi me a samu kubuta dan Allah wannan ba rudi bane to abin da yake faruwa kenan su kullun abin da manyan suke nuna musu shine wannan abin da kuke kai fa ku dage a kansa ku ƙara dogewa shine tauhidi shine bin Allah su kuma mabiyan da yake ba ba karatu ne da su sosai ba shi yasa suke yadda da kyakkyawar zuciya Allah maɗaukakin sarki suke bi fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu da su gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ce qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce an mushrikai quraishin game da mushrikan quraishawa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna Allah maɗaukakin sarki ce innahum su mushrikan quraishawa sun kasance idza qila lahum idan aka ce musu la ilaha illallah ai qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah yastakbiruna sai ka samu suna girman kai wa yaquluna suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu zamu kyare zamu kyale allolinmu dukkanin gumakan mu lada da uzza da manata da hubul da dukkanin gumakan da suke cikin ka'aba kusan 360 zamu kyale su mu daina bautata musu li sha'irin dan wani wanda yake kawai mawaki majnun kuma wanda yake mahaukaci wa iyazu billah wasu na nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa kullu wannan ayar da kyau Allah madaukin sarki ce innahum kanu sun kasance idan aka ce da su qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah yastakbirun sai ka samu suna girman kai suna ji ba za su iya faɗan wannan kalmar ba yan uwa mai dalilin da yasa ba su faɗi wannan kalmar ba shine malamai suka ce saboda su quraishawan makka sun san ma'anar la ilaha illallah an fahimta in dai suka faɗe ta to sun san dukkanin gumakansu sun yi wance kari da su babu su ba su kin har abada ma'anar la ilaha illallah kina dukkanin abin da ba Allah ba saboda la ilaha al'ilahu din na abin da yake nufi shine mai ba da umarni da hani kawai an fahimta al'ilahu mai cewa a yi a yi mai cewa a bari a bari babu wanda za a kai masa bukata sai al'ilahu ba wanda za a nema a wajen sai al'ilahu to idan ka ce la ilaha su sun fahimci cewa dukkanin gumakansu da suke bautatawa daga lokacin da suka ce la ilaha illallah sun bujire musu babu su babu su har abada kun ga a fili yadda yadda ayat ta zo Allah madaukakin sarki ai bai ce musu ku ballata ku ba'u za ku bar kaza ba kawai abin da aka ce qulu la ilaha wa idza qila lahum la ilaha illallah idan aka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah idan aka ce musu la ilaha illallah shi sa Muhammad dan Abdul Wahab yake cewa mushrikan zamanin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sun fi da yawa daga cikin masu da'awar musulunci na zamanin sa sanin Allah ko kuma sanin ma'anar la ilaha illallah yace dalili shine saboda su sun san ma'anar la ilaha illallah shi sa suka iya furta ta saboda sun san idan sun ce la ilaha illallah to sun bijire wa komai shi sa yanwa ku kalla duk cikin wanda ya musulunta daga cikin sabai ce la ilaha illallah za ku ga waɗannan gumaka ya bar su a bayan bayansa babu su babu shi har abada duk wani magojanci da wani gargajanci barin sa yake a bayansa yanzu kawai Allah madaukakin sarki aka fuskanta kadai tashi ake tsantsa babu babu babu shirka a ciki me yasa saboda sun san ma'anar la ilaha al ilahu shine wanda ake bauta tawashi shi kadai yace amma shi a zamanin sa yanzu ana samu wanda suke cewa la ilaha illallah sai ka samu kuma suna wasu abubuwa na shirka da yawa da kuwa ba haka bane a yanzu akwai wanda suke gani cewa su musulmi ne suna cewa la ilaha illallah amma suna zagin Allah ba haka bane yan uwa a fili mutum ya fito ya waka ya zagi Allah ya waƙa ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan ƙwayar waɗannan abubuwan dole sai an taɓa ɗansu ana ta maimaita su saboda abubuwa ne da wallahi kamar yadda na sha faɗa bala'i da masifa ba zai taɓa gushewa daga cikin musulmi matuƙar za a rinka zagin Allah da manzan Allah a fili sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a zo a zagi Allah a zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuwa me amfanin addini ba shi da wani amfani shi da wani amfani kuma mutum yana tuce shi musulmi ne fa har yanzu shi musulmi ne mai tauhidi jira yake kawai a tashi alkiyama ya je shiga aljanna wallahi kuwa ina yawa maimaita akwai wani clip din shi ma da na ƙara saurara na wanda dattijo ana hira da shi ana tambayarsa to yanzu kai wanda suke masa tambaya da tambaya ta yi tambaya yana bayani akan shehun suka ce to yanzu kai shehun naka ya suke da Allah ne sai ce ai musanyan aiki suke da Allah wallahi abin da ya faɗa kenan ba ni kaɗai na ji wannan bidiyon wasu da yawa daga cikin kwasu ai musanyan aiki suke da Allah me yake nufi da musanyan aiki ba Allah ne halicce shi ba idan Allah ya yi wani bangaren shi ma sai wani bangaren wallahi kuwa har ma yake cewa ai shi na ta irin imanin kenan akwai wani shi kuma wanda ya fi shi imani a irin tasu tafiyar shi kuma a ƙidarsa ma shi shehun nasu ya fi Allah wallahi ɗan uwa abin da ya faɗa kenan dattijo ne daga jin maganarsa dattijo ne ya girma ya girma amma kuma kalla ƙidar da yake ka yan uwa yanzu mutum ya koma wa Allah maɗaukin sarki da wannan ƙidar da kake tsammani yana da ƙidar cewa wani ya fi Allah ko kuma wani suna musanyin aiki da Allah yan uwa shi sa ‘yan uwa Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu amma kowa sai ya tashi ya lura musamman ƙananan yara yadda za a kai suna karatu dole ne a rinka tantancewa saboda baka an karba sai a je a sa ɗanka wata muguwar aƙida ta muguwar aƙida ɗanka yana karatu yana zuwa makaranta baka an karba sai yaro ya zo rinka cewa komai Allah ne saboda haka dole sai mun lura da irin waɗannan abubuwan kwarai da gaske dole ne to shi sa malam yake cewa malam Muhammad dan Abdullahi kamar da muke yake tuwa yake cewa wasu mushrikan da suke zamani da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun fosu daga cikin musulman zamanin sa me sanin ma'anar la ilaha illa dan sun suka ce la ilaha illallah ba sa bijire mata amma mu da yawa ga masu la ilaha illallah suna zuwa wajen bokaye ana tsafi ga bokaye nan da yawa ko ina sun cika duniya su ne ma kasuwar su take ci yanzu duk wani buka za ga shi ne yake ci yanzu shi ake ji da shi da sauransu ga masu zagin Allah da manzansu da sauran abubuwa na shirka ana ta yi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa yaquluna sai kaje suna cewa inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu kyale allolin mu ne saboda wani mawaki wanda yake mahaukaci wa qala Allah ta'ala anhum Allah madaukakin sarki ya kara faɗa game da su su dai mushrikan maka aj'al alihata ilahan wahidan suna cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aj'al alihata yanzu za ka sanya alloli duk ababen bautan nan da muke bautatawa gaba daya da yawa a ilahan wahidan duk za ka da su Allah ɗaya kawai kun gama abin da na gaya muku me yasa saboda an ce su ce la ilaha illallah saboda imam al-khurtabi a cikin tafsirin sa yake kaito wani asar cewa lokacin da sayyidina umar dan khattab ya musulunta abin yayi qurayshawa zafi saboda sayyidina umar babban mutum ne a cikin su suna ji da shi kuma sannan yana ɗaya daga cikin jagorori gwarzaye daga cikinsu to sai abin yi musu zafi sai suka tattaru manya daga cikinsu su abu jahal da sauran suka tuwa wani abu talib baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka kai kara cewa lallafe musu katanga ya raba su da wannan dan baffa nasu in ba ka ba su dan dan uwa nasu idan ba ka ba su da mataki a kansa saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu talib baffan sai sa aka kirawo shi da ya zo ya zauna ya ce ga abinda mutanen ka suke faɗa sai annabi ya ce to me suke nema na da shi abu jahal ya ce abinda muke neman ka da shi shine ka kyale allolinmu babu kai babu allolinmu ka daina aibata mana allolinmu ma babu babu babu allanka salakum dinukum waliyadi kai addinin ka nima ne nawa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ba matsala amma ba amma ba za ku bani wata kalma ba yace ku bani wata kalma guda daya shikenan zance kuma ya wuce yace ba ma wannan ba idan har kuka bani wannan kalmar za ku mallaki larabawa da ita dukkanin wani wani ba balarabe ba kuma sai ya zuwa rinka ba ku jizya a hannu ma'ana za ku mallaki duniya sakamakon faɗin wannan kalmar abu jahal ya zumbur ya tashi ce kalma ce faɗa mana za mu faɗe ta ko da sau goma ne sai mun maimaita ta ko da sau ɗari ya ce shine ku ce la ilaha illallah yana faɗa haka shike na duk sai suka zumbur suka bi suka ce fa kaifa yasawul khalqa kulluhum ilahun wahid haba ta ya za a yi a ce dukkanin halittun nan Allah ɗaya ne kawai zai ishe su dukkanin halittun duniya ka sai Allah ne kaɗai guda ɗaya shi zai ishe su a ji alal ali hajji ilahan wahida dukkanin allolin nan kame da su Allah ɗaya to ta za a yi waɗannan halittun da suke ko iya mutanen maka a ce Allah ɗaya su roƙa shi ya irin nasu tana din kenan shi ne suka ce inna hadha la shay'un uja wannan abin mamaki ne wannan abin mamaki ne ba za su bi bakin malamai suka ce shine dalilin da yasa aka saukar da wannan aya kamar da Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa saboda kai uwa su quraishawa a zahirin gaskiya sun fahimci ma'anar la ilaha illallah shi sa ba sa yarda su faɗe ta in dai ba za su yi amfani da abin da ta kunsa ba ba za ka ga mutum ya musulunta kuma daga baya kuma yana ya ɗau wani gunkinsa a gefe yana bautata masa ba za ka ga mutum ya musulunta ya kuma yana wani abin na maguzancin da yake ba da wahala saboda sun fahimci ma'anar haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah ina fata an fahimta to Allah barka sarki ya kama wannan din nuna mana cewa tauhidin da suka yi na rububiyya ta Allah da suka yi a cikin halittunsa da azurtawarsa da sabarwarsa bai amfanin musu da komai ba ba zai kuma cece su a gaban Allah madaukakin sarki ba har sai sun yi me sai sun kuma sun yi imani da tauhidin uluhiyya shine me tauhidin ta Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan bayi kamar yadda na ga maka tauhidin rububiyya shine ta Allah a cikin ayyukansa shi Allah subhanahu wataala yayin da tauhidul uluhiyya shi kuma abin da yake nufi shine ka ta Allah a cikin me ayyukan su bayi ba aikin Allah madaukakin sarki ba shine kai yanzu misali sallah bauta a neman arziki addu'a wanda duk aikin waye aikin mu ne mu bayi to a cikin su mu kadaita Allah madaukakin sarki shine tauhidul uluhiyya Allah ya samu dace wa inna ma qarrara Allah ta'ala hadha at-tauhid li ithbatihi wa ta'kidihi wal istidlal bihi ala wujubi at-tauhid fil uluhiyya fil uluhiyya malai ta hakika kadai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da irin wannan tauhidi ne ya karfafa shi saboda ya kafa dalili da shi akan wajabcin tauhidul uluhiyya إذ إن التوحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله ما لتي saboda shi tauhidin rububiyya yana lazimtawa yana lazimtawa mutum ya kasance babu abin da za a bauta wa sai Allah madaukakin sarki me malai yake so ya ga mana anan wannan shine shi tauhidin rububiyya tauhidi ne da idan ka san shi koda ba a sai ka je ka bauta wa Allah ba zuciyarka za ta baka cewa babu wanda ya dace a bauta wa sai Allah idan ka san tauhidin rububiyya hakikanin sani to za ka gamsu cewa tabbas wani bai cancanta ka roƙe shi ba sai Allah maɗaukakin sarki me yasa saboda in ka duba komai nasa ne na farko shi ya halice ka daga babu na farko shi ya azurta ka shi ya samar da kai shi yake baka iska duk abin da kake bukata shi yake baka to yanzu wanda yake maka wannan sai wani kuma wanda baya maka ko ɗaya daga ciki idan aka tashi bada umarni da hani sai ka ɗau umarni da hanin wanda baya maka komai ka aje ne wanda yake maka komai hankali mai kima zai ɗauki wani uwa ba zai ɗauka ba zai ɗauka ba uwa yanzu misalin da zan ba mu shine a hankalce ko da ɗan adam ne yanzu misali a ce mahaifi da mahaifiya su haifi namiji ko mace sai kasance sun reni yaron nan sun sha wahala da mahaifin da mahaifiya gaba ɗaya wajen renon yaron nan su sa shi a makaranta ya girma lokacin da ya girma sai su ba shi wani umarni sai ya kibi sai wani da suka da shi da shekarunsa ya girma sai kasance zancen sai kiji da Allah iyayen yaran nasu da a cikin ransu yanzu misali ana samun cases irin wannan a ce ga yarinya mace an zo za a aurar da ita iyayenta sun ce ga wani mutumin kirki da suke son bata ita kuma ta bajiri ta ce ga wani shi wancan din da take so ba za ka gabatar game da shi ba sai da ta girma da girmanta ta zama budura ma sannan ya ganta su kuma waɗannan tun lokacin da tana ciki suke renanta har ta fito har ta zama abin da ta zama amma lokaci guda ɗaya sai ta bajiri mace ta bi wancan da Allah ya iya suke ji irin wannan a cikin ransu ina fata an fahimta shi fa uba da uwa ba fa su suka halice ta ba haihuwar ta suka yi amma ya suke ji a cikin ransu kuma kowa duk mutanen duniya ya sace wannan ba ta mutunci ba ba ta da kirki to haka Allah madaukakin sarki shi ya samar da kai daga babu ya maka duk abin da kake bukata lokacin da umarni da hani yazo kuma sai kace ba za ka karba daga wajensa ba daga wajen wancan za ka karba wani daban yan uwa umarni da hanin da ake faɗa su kaɗai ne ibada fa yi bari su ne ibada babu wani abu ibada banda waɗannan saboda haka uwa a tauhidin rububiya shi yake kai mu yadda cewa lalle fa babu wanda ya kamata a ci an bautata sai Allah madaukakin sarki Allah ya sa uwa sun fahimta yawwa to malam zai kawo mana hujjoji a cikin alqur'ani da dama da suke nuna cewa lalle fa tauhidin rububiya shi yake lazimta wa dan adam tauhidin uluhiyya ayyukan da Allah madaukakin sarki ya maka na jin kai da tagomashi shi zai baka dama ya kasance babu wanda ya kamata ka bautata wa sai shi مالتي قال تعالى ألا مدكين سركت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا مدكين سركت يا أيها الناس ياكم متاني اعبدوا ربكم كبوت تاو أبنجدون كن غنتي ألا مدكين سركت كيمي كي بوتا ألوهية كنا to me yasa za ku yi bauta sai ce allazi khalaqakum shine fa wanda ya halicce ku saboda ya halicce ku ya cancanta ku bauta masa ɗan uwa ba haka bane to shine kun ga tauhidul uluhiyya kawo aka kafa hujja dan tabbatar da shi tauhidin me tauhidin rububiyya ku bautata Allah da ya halicce ku me yasa ku bautata masa dan ya halicce ku wallazina min qablikum ba ma ku kadai ba dukkanin wanda suka gabace ku shi ya halicce su subhanahu wataala la'allakum tattaqun wannan hakan shi zai sa ku zamto masu takawa wa qala Allah madaukakin sarki ce zalikumullahu rabbukum lahul mulk wancanan ku shine ubangiji rabbukum wanda yake shine Allah madaukakin sarki wanda yake ubangijin ku lahul mulku mulki nasa ne sai ce la ilaha illa huwa babu abin bautawa da cancanta sai shi nan ma da yace Allahu rabbukum shine ubangijin ku lahul mulku wanda mulki a hannunsa yake in aka ce wanda mulki a hannunsa yake shine yake gudanar da komai shine yake tasarrufi shine yake tadabburi dukkan al'amuran bayi to saboda wancan aikin nasa na mulki da tasarrufi la ilaha illahu la ilaha illallah ko la ilaha illahuwa babu wanda ya cancanta kai ka bauta wace shi sai ce fa anna tusrafuna dan me ake kautar da ku daga abin da ya dace dan me ake kawar da ku daga bauta Allah shi shi kada kuke dingina masa kishiyoyi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce fal ya'budu rabb hadhal bait ku bautatawa ubangijin wannan daki wani daki kenan dakin Ka'aba ko wannan Allah madaukin sarki ya kawo wannan ayar ne domin goranta wa Qurayshawa Qurayshawa mutanen Makka Allah madaukin sarki yace li ila fi Quraysh dan saban Qurayshawa da suka yi ila fihim rishlatash shita'i wa sayf saban su na me na tafiya guda biyu da suke lokacin zafi da lokacin sanyi don yin tafiya ta kasuwanci lokacin sanyi za su tafiya lokacin zafi za su tafiya a je a yi kasuwanci a kai kaya a siyar a siyo su kuma a shigo da su garin makka haka suke tafiye tafiyen kasuwanci a lokacin jahiliya to tafiye tafiye ne da suke yin su yan uwa a lokacin akwai aminci akwai nutsuwa babu tashin hankali babu sare yan fashi da makami za su tare ko abin da ya kama da haka akwai nutsuwa akwai me akwai aminci yan uwa wa yake kawo aminci Allah maɗaukakin sarki to sai Allah yake goranta musu saboda wancan amincin da ya ba su bai kamata a ce sun bautata masa ba ya kamata shine ce fal ya abudu rabb hadhal bait ku bautata wa ubangijin wannan daki na makka shine dakin ka'aba dakin da kowanne balarabe ya san shi kuma yana girmama shi allazi at'amahum min ju'in kun ga sai ce shine wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfi ya kuma amintar da su daga tsoro wannan shi ne abin da ya sa saboda ta Allah maɗaukakin sarki rubiya ne kawo aminci wa yake yin sa a ciyar da mutane daga yunwa wa yake yin sa to saboda waɗannan ayyukan da Allah ya musu ya musu da goma shi babu yunwa babu tsoro ku dawo ku bauta wanda ya muku wannan abin shi ne wa Allah maɗaukakin sarki yan an fahimta ai ko kun ga an kafa hujja da me da rububiyya aka kai su zuwa ga tauhidul uluhiyya waɗannan abubuwa guda biyu malamai suka ce su ne sanadari su ne ginshiki na zaman lafiya a duniya duk al'ummar da ta samu abubuwan nan guda biyu to ta zauna lafiya a yawa duk kuwa al'ummar da ba ta da abubuwan nan guda biyu to ta shiga uku ta lalace ta shiga uku ta lalace ta malam ibn ismail ce ta shiga uku sau uku tara kenan ba aminci ba abinci kaga akwai matsala kenan ba aminci ba abinci shi sa Allah madaukakin sarki ya buga mana misalin wata alƙarya alƙarya ce da suke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki yana zuwa musu ta ko'ina ga man fetur ga mineral resources arzikin ƙasa ga ruwa ga tsandauri komai suna da shi duk abin da ake bukata suna da shi فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا min kulli makan haka Allah ya ce ya ati harizquha arzikin sa yana zuwa musu ragadan ayalwace min kulli makan daga ko ina yan uwa ku kalli kasar mu ta ina ne ba mu da arziki ko ina ko ina arziki ne kasar mu arziki ne cikin kasa arziki ne ruwa ma arziki ne ko ina arziki ne kake shi Allah madaukakin sarki ce sai suka yi wani abu fakafarat bi an umillahi sai suka kafircewa suka butulcewa ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya musu na zaman lafiya da mai da tsoro da ciyar da su daga yunwa ya kasance dukkan wani sabon Allah madaukakin sarki shi ake duk abin da Allah baya so shi ake Allah madaukakin sarki ce abin da ne musu guda biyu ne fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawf sai aka dandana musu tufafi na yunwa da tsoro na yunwa da tsoro bima kanu yasna'una sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa sai kasance kasar gaba daya ko alƙarya gaba daya babu tsaro zaka fito da rana za a bi ka a je a kama ka a maka kwace a kashe ka mutane ya taɓa bindiga su shiga cikin garuruwa su je su kashe na kashewa su ƙona gidajen na ƙonewa su tafiya su haka kawai wani lokacin ma ba abin da za su ɗauka yanzu kuna ji yan uwa aka ba da labari wani ya dawo daga tafiya haka kawai an kama shi an shiga daji da shi yanzu fa ana kama mutum a shiga daji da shi fa mutum ya sati biyu fa a daji bai uwa ya sati biyu a hannun barayi haka kawai ko je ina kallon wani irin wani yankin nafi din yan sanda suna interrogating din shi ana tambayoyi ana mai tambayoyi ana labari ce shi dai abin da ya sani wallahi sun iya kashe mutum ko 20 ce ko 10 yace operation din su na farko an kama da aka da suka kama duk miliyan 20 suka karba amma wasu dubu ishirin aka bashi a cikin kai subhanallah wallahi ko dubu ishirin aka bashi a cikin miliyan ishirin wallahi kuwa kuma adda shi ake zuwa yi haka rashin tsaro rayukan mutane zan to kuma kamar ba kullun a kasar ne yanzu kullun zai wahala a kwana a tashi ba a kashe mutane ba yanzu zan fara da katsina har yanzu nan da ake bayani har yanzu akwai garuruwan da wallahi mazaje ba su iya kwana cikin gidajensu idan dare sai dai ba a tafi mutane su shiga daji ba wallahi mutum ya je kama bishiya ya kamar dan biri akan bishiya zaka kwana wallahi yan uwa yan garuruwan da suke ban labari sai dai ka kwana akan bishiya matayen su kansu kamar gida goma sai a gida ɗaya anan za a kwana a zo a kama mace a gaban mijinta ko a gaban ɗanta a yi mata kaɗe tana ji tana gani duk ba arewacin najeriya a ƙasar da ake wannan abubuwan yan uwa an kashe an kashe rai an zubar da jini komai an yi an yan uwa gashi nan sannan da dawo ɗaya ɓangaren ɗan uwa ga gani rashin rashin abinci wannan kuma hadith wala haraj hadith wala haraj mutum ya zo maka ya ce maka wallahi tallahi tun safe tun safe wallahi bai sa kuma a bakinsa ba kuma yanzu magarba ce mutum da da matarsa guda biyu da 'ya'yansa guda goma ko abin da ya kama da ka ya tashi ba shi da gwangwani guda na shinkafa ko na masara a gidansa kuma bai ajiye a kudin da zai ɗauka ya je siyo ba fa za ka Allah libasar ju'i wal khawfi abinda na gama gama nake ne wallahi dukkanin kasar da ko alƙaryar da za su bijirewa Allah madaukakin sarki wallahi sai Allah ya jarrabe su a yanzu kuma idan aka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi sai Allah ya fitar da mu wallahi sai Allah ya fitar da mu law anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhi haka Allah barkin sai yake la fatahna alayhi barakatus sama da a ce za mu yi imani na gaskiya mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi da duk wani abu yadda muke a dace mun dawo yadda ake bada labari an ce da yan kasuwar mu sai mutum ya dauko kudade da yawa akan bayan akan kare keken sai to da shi cikin gida daga kasuwa sai ɗauko shi shigo da shi cikin gari a kare keke kowa yana gani kuɗi ne gashi yanzu ka ɗauko mana a cikin mota ma ka ɗauko mana yanzu motar ka ma ka zo ka ajiye an ji an buɗe mana ɗin an ɗauke batiri batiri an ɗauke ma batiri an ji an siyar to kuma yanzu ya ka zo ka ajiye kuɗi a cikin mota bari ka sako shi akan kare keke a san kowa a san komai a ciki babu tsaro yan uwa babu abinci wannan duk wanda yake na wajen ya san akwai haka ba tsaro ba abinci me ya jawo haka anya ba wannan aya bace ko ta hauka mai yankuwa sai kaga wannan anya wannan aya anya ba a kan Najeriya aka saukar da ita ba fa kafarat bi an ummi la fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'una Allah subhanahu wataala ya dace da mu dan uwa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarabawa da muke ciki Allah kuma ya fitar da mu daga cikin musibu da bala'i da ake ciki yunwa da kashe-kashen da ake Allah kama da ƙarshen su Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon tuba da koma zuwa gare shi ina ganin yan sai mu dakata anan insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sarki mu zo sai mu dora daga inda muka tsaya Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.